أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ƙara dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihi za mu tashi a kan hadisi na dubu ɗaya lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da hudu wato a cikin babi na ɗari biyu da arba'in da uku بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسكام رواه أبو داود بإسناد صحيح أسامون حديث لقاء سيدنا أنس yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi yana wannan addu'a mazala yana roƙon Allah yana cewa Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika min albar Allah ina neman ka tsare ni daga ciwon barak wato ciwon barak ba kuturta bane amma kanin kuturta ne domin shi bambancinsu da kuturta shine shi baya cin gaba baya cin jiki sai dai yana bata fatan jiki yana bata yana sa mutum ya shiga damuwa yana lalata wato yanda Allah madaukakin sarki ya halicci mutum to maza Allah yana roƙon Allah ya tsare shi kuma Allah ta tsare mu sa'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal junud Allah ina roƙon ka ka tsare ni daga hauka Allah ka tsare mu daga hauka hauka shine hankali da Allah madaukakin sarki ya bambance dabba da dan adam sai mutum ya dawo shi ma bai da hankali wannan shine wanda yake shan kwaya da wanda yake shan duk abin maye zai baka mamaki mafi tsadar kyauta da Allah ya masa ya ce shi sai ya gusar da ita shi ne ma'anarsa abinda Allah ya bambanta mu da raguna da akuyoyi da dabbobi shine hankali amma sai dan adam ya ce shi kuma hankalin da Allah ya bashi sai ya bata shi shi da kanshi ya je da kudinsa ya sai abu wanda zai zama bai da hankali to waɗannan su aiki suke to akwai ciwo na hauka Allah ya kiyaye mahaukaci Allah ya raba mu da hauka idan aka samu mahaukaci ba a bari shi a cikin mutane haƙƙin gwamnati ne duk al'ummar duk ƙasar da kaga mahaukata suna yawo a gari to gwamnatin nan da sauran ai akwai haƙƙi da Allah zai tambaye ta eh ba a barin mahaukata suna yawo a gari saboda su ba su da hankali da haka kama su ake a musu duk abin da za a yi in ma ba su yi hankalin ba to a kula da su sannan wanda Allah ya ba su hankali kuma kada su yi kusa da su saboda a musulunci mahaukaci bai da wata shari'a duk abin da ya yi ta'asar da ya yi ya ci bulus ai an gane da haka ba a wasa da mahaukaci ba a shiga harkarsa domin ran da ya hauka ba abin da za a yi mar a shari'anci eh in ya kashe mutum ba za a kashe shi ba in ya jima mutum rauni ba za a jima ba sai dai wasu a ci zalinsa kuma duk da ya barna sai ka ga yayin da ku wasu kuma su kan ji duka wani ya taba bani labari a nan national mosque a fasar su ce shi wani mahaukaci yana wa mutane hauka ana ma magana muna magana hukunce-hukunce na mahaukaci ba a dukansa ba a ce shi wallahi shi ne sai dai Allah ya fi masa dan da ya yi wani abu da ya same shi da ya gamla mar duka ya ce amma ka san abin da ya faru malam sai ya ce kai wannan ya bi ni hauka wai mahaukacin ne ya ce wannan wai wannan ya fi shi hauka na ce ko dai ba na gaske ba ne ya ce haka ya faɗa saboda ya ji duka ta ya gudu to shi yasa ba a kusa da su bare har su yi barna saboda a shari'a ba su da wani hukunci musiba ce Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mana hankalinmu eh shi yasa amma wanda ya je ya sha wani abu ya hukace duk abin da ya za a yi masa wanda ya je sha giya ya zama bai da hankali duk abin da ya aiwatar za a aiwatar masa idan mahaukaci ya sake matarsa ba ta saku ba amma in ɗan giya ya sake matar shi ta saku idan ɗan kwaya ɗan wiwi na ɗan tiramol ɗan waye suna ɗayar kodin yawa da wanne kuma to shalisa ma yanzu an daina shako to ana sha da za a labarai suke cewa ko a nan wata ƙasa ce sun haɗa wa yaran wata ƙwaya wanda da mutum ya sha kawai shi kenan zai haukace aƙalla kwana takwas Allah ya raba mu da shan ƙwaya to wanda ya je ya yi ya yi shi duk abin da ya za a yi masa ai an gane sannan zai haɗu da Allah dan shi ya je yayi ya sha bamban da mahaukaci shi mahaukaci ko bai da littafi aiki na ibada da suke da Allah ya ɗora mutane sallah da waye duk baya kan shi lokacin da ya samu lafiya ya warke ba zai sake komai ba ba abin da zai sake saboda babu littafi babu littafi babu alƙalami a kan shi to saboda hatsari da abin nan na hauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allah ya tsare shi Allah mu ma ka tsare mu sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal juzam Allah ka tsare ni da ciwon kuturta ciwon kuturta shine ciwo wanda yake cin gabobi yana ci yanke yana yanyanke fara gabobin dan adam musifa ce babba jarabawa ce mai girma Allah ka tsare mu shi yasa wanda ya kama su ba a barin suna haduwa da mutane saboda daga na aka samu hadirin sihi na musulunci na cewa lalle za a kula da su amma ba za a bar suna cakuduwa da mutane ba don idan kada mutane su su dauka magana ce ta sabani ta malamai saboda wani hadisi da wannan magana ce mai tsawo ana dauka ko ba a dauka na to da yawa sun tafi akan cewa shi dai ana daukar shi dan haka za a saboda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka guduwa mai kuturta kamar yadda kake guduwa zaki eh maluma da suka yi sharhi hadisi suka ce wato nisantan duk abin da mutum zai yi shi ma ya kamu zai yi shine alhajar saki na musulunci Allah ya tsare su kuma Allah ya ba su lafiya sana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sayyil asqam Allah ina roƙonka ka tsare daga mummunan ciwo wannan ya hada da duk wani ciwo da zaka da zai hana dan adam abin da ya kamata yayi a cikin rayuwa hawan jini na ciki ko ko ba na ba ciki diabetes na ciki na gasu nan gasu nan duk wani ciwo da zai canja wato rayuwar dan adam ta daina ta gudana yadda ta kamata ta gudana amma ba ka ba ciwo sai ya ce wa sayyar asqam irin waɗannan ciwo duka da su hana mutum abubuwan da ya saba yi ciwo da zai hana mutum zuwa kasuwa ciwo da zai hana mutum abubuwa ayyuka dai na yau da kullum ina yau a wani ai babba ne daman na ka gani ya dama yana ciki shan yawan jiki Allah ya kiyaye duka waɗannan cututtuka an haɗa su manzo Allah ya haɗa su ya ce Allah ya tsare shi da su amma ka ga dan malaria ko wannan bai ce ko yar malaria ko yar mura na haka ne saboda kuma ciwo kuma rahama ce Allah madaukakin sarki yana kankarewa mutane zunubansu ne da ciwo ka kuma kowa zai so a kankare ma zunubansa to kaga amma ba irin cututtuka waɗannan wanda muzumina wanda za su dawoma a jikin mutum sannan su hana shi abin da ya kamata ya yi na ibada na kasuwanci na tafiya na diga sunan ba su da iyaka Allah ka tsare mu da su wani hadisi imam abu dauda ne da imam turmizi suka ruwaito shi wa ana anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana kana yaqul ah wa ana abi hurairata radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الدجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة rawahu abu daud bi sanadin sahih an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i Allah ina neman ka tsare ni daga yunwa Allah ka tsare mu daga yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda ita yunwa wato ta wato abokiya mummunar abokiya ce wanda za a kwana da ita a tashi da ita yunwa ba ta da kyau Allah ya tsare mu da yunwa eh manzo Allah ya nemi tsarin Allah da yunwa in ka duba cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki yake gaya wa Qurayshawa abin da ya mutu na cewa lalle su tsaya su bauta wa Allah me Allah ya ce Allah ya ce fali abudu rabb hadha albayt sai ya ce allazi at'amahum min ju wa amanahum min khawf lalle su tsaya su bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya ciyar da su daga yunwa sa'annan ya amintar da su daga tsoro kaga a qur'ani waɗannan abubuwa su ne ginshikin mulki na kowace al'umma a amintar da mutane daga yunwa sa'annan a amintar da su daga tsoro idan ba a samu waɗannan ba to komai ya lalace wannan nassin alqur'ani allazi ad'amahum min ju wa amanahum min khawf Allah madaukakin sarki ka ce da mu Allah ka amintar da mu sana annabi sallallahu alaihi wa a'udhu bika min al-khiyana Allah ina roƙonka ka tsare ni daga cin amana ha'inci ita kuma wannan ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tir da wannan sifa sifa ce mummuna a wa mutum wato lakabi da cewa wane mafi amana ne Allah kiyaye da haka cin amana ba ta da kyau eh ana son musulmi ya zama mai amana in an ce cin amana fa akwai wanda ba su ci amanar mutane ba amma sun ci amanar Allah Allah kiyaye idan mutum bai sallah yadda ya kamata ya ci amana Allah idan mutum bai azumi da Allah ya wajabta ya ci amana Allah idan mutum bai zakka ya ci amana Allah idan mutum ga sunan duk abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana ko ya ce ayi idan mutum ya ki yi da gangan to ya ci amana to kaga Allah ya kiyaye mu da cin amanar mahalicin mu Allah ya kiyaye mu kuma da cin amana ƴan uwan mu kowanne dan adam ake so ya kiyaye imamu abu dauda ne ya rawaito wannan hadisi wani ali anna mukatabu annan mukataba ja'ahu faqala inni ajastu an kitabati fa'inni qala ala uallimuka kalmatin allamani hunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam law kana alayka misl jabal jabal daynan addahu Allahu anka qul اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga sayyidina ali yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace wani bawa mukatab in an ce bawa mukatab shine bawan da mai gidansa ya yadda da shi ya ba shi dama ya je ya ringa sana'a yana kawo kudin fanshan kanshi an gane bawa ne misali a ce wannan bawan kudinsa dubu ɗari biyar to tun da ba mai fansansa sai mai gida ya ce to shi yasa za ka ji hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawan da ya gudu to ko ya yi sallah Allah ba zai karba ba wato misali sai a ce misali a ce da bawa anan sai a ce to ka je wuce market ka ringa tura wheelbarrow misali kullun ka ringa kawo dubu ɗaya misali ko ɗari biyar za a ringa tarawa har randa suka shiga sai a sallame ka ka zama ɗa shi ne ake kiran shi mukatab to shi wannan mukatab ɗin shi ne ya zo wajen sayidina ali ya zo ya kawo masa koke wato koken da ya kawo masa ce cewa wato ya kasa biyan abin da aka dora masa wato ya ci bashin kansa ko ana bin shi bashin fansan kanshi amma ya kasa biya da haka na zo ka taimaka mun ya zo wajen sayidina ali shi ne sai sayidina ali ya ce ni kuwa bana koyar da kai wasu wata addu'a ba wasu kalmomi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu yace wannan addu'a da zan koya ma inda ana bin ka bashi bashi ya kai kwatankwacin dutse girman dutse bashin da ake bin ka to Allah zai biya ma shi in ka kama wannan addu'ar duk bashin da ake bin ka Allah zai biya ma bi ma'ana Allah zai baka dama ka biya ba mala'ika za a turo ya biya ba na na na nufin Allah zai baka iko Allah zai kawo ma hanya wanda yake kake yake bin ka bashin da ba za ka biya ba in ya ce ya yafe ma ai ka biya na shi ma hanyar biyan bashi ne za ka ga wani kawai zai ce kai abin da nake bin ka na na yafe ma to kaga Allah ya biya ma ko ko kuwa Allah ya baka dama ka biya duka to in dai ka kama wannan addu'ar addu'ar kuwa ita ce yace masa kul ka ringa cewa Allahumma kafini bi halalika an haramika Allah ka isar mun da halal dinka akan haramiyarka wato bi ma'ana Allah ka azurta ni da halal wanda wannan halal din za ta hana ni kuma cin haram sanan wa gani bi fadlika amma tuwa Allah ka wadatar da ni da falalarka dangane da duk wanda ba kai ba na san wannan zakuwa zai haddace na Allahumma kafini bi halalika ba ta ma da wahala Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka shi yayi ta karantawa ita yi iye kuma ya je kasuwa na ya ci gaba da aiki ya ci gaba da sana'a ci gaba da duk abin da yake Allah zai ba shi dama Allah zai hore masa yadda za a yi ya biya bashin da ake nisa wani hadisi ne na imamu turmuzi wa an imran bin husayn radiyallahu anhu ma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam allama abahu husaynan kalmatayn yad'u bihima اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي رواه الترمذي وقال حديث حسن أسامو حديث لك عمران بن حسين yadda Allah su ƙara tabbata a gare su yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi Hussein din babansa ya Annabi sai ya ku sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da babansa waɗannan addu'a kalmomi guda biyu cewa ya ringa addu'a yana cewa Allahumma alhimni rushdi Allah ka yi min ilhama ta shari'ata bi ma'ana Allah ka shiryar da ni Allah ka shiryar da mu ka san idan Allah ne ya shiryar da kai sai ka shiryu duk wani abu da yake na kaucewa sai Allah ya tsare ka duk wani abin da yake zaka zama akwai halaka a ciki Allah ba zai sa ma sha'awar sa ba bare ka je kai duk wani abu da ya zama akwai wato halaka a ciki sai kaga Allah ya kiyaye ka sabon Allah ko sha'awa zai daina baka eh duk abin da ake ba na Allah ba sai kaga baka so to wannan ba karamar rahama bace sai kaga duk inda ake abun alheri nan ne zuciyarka take nan ne kake kake so saboda ai ka'ida ne an gaya mana akalla idan musulmi ya ga ana sabon Allah rashi ya bashi musiba ce a ce ana sabon Allah baka jin zafi ina jin hudubar mu ta juma'a ne ko muka karanta hadisi na ɗaya daga cikin magabata yake ba da labarin cewa mala'ika Allah madaukakin sarki ya umarci wani mala'ika ya ce gari ne guda Allah ya ce ya je ya kashe mutanen garin to a cikin garin akwai wani malami mai ibada mala'ikan shi ne ya ce ya ubangiji sai ya tausaya ya ce ya ubangiji akwai wani shi ban Allah ne sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi nake so ka fara da shi za ka fara Allah ya ce saboda bai taɓa ɓacin rai ba saboda ana saba mu bai taɓa jin zafi ba kawai kowa ya ci karansa ba babbaka ko to shi ne rayuwar da ba a so aƙalla ai ko baka iya hanawa ba za ka ji ba daɗi to wannan imani ne na in ka ga Allah Allah ya hana abu aka zo ana yi sai ka ji ba daɗi to wannan kana da daraja kana da matsayi a wajen Allah amma ba kawai ba ruwanka ba wa izini min sharri nafsi kuma Allah ka tsare ni daga sharrin kaina ko san ran mutum inna nafsa na la amaratun bisu ita kan rai da muke take jikin jikin mu ita ma matsala ce gare mu saboda tana umartan musulmi tana jan shi ya je abubuwa marasa kyau wanda duk in karshen tuka tuka aka zo aka zo ƙarshen labari sai mutum ya ringa na dama dama in yasa ya yi yasa ya je yasa aka yi duk inda aka kai aka kawo sai ka ga me yasa baka yi abu kaza ba me yasa baka yi ba na filfili wane ne saddakoki abubuwa me yasa mutum bai yi ba to na rai ne take hanawa saboda ita ba ta son aikata alheri sai mutum ya dage to wannan sharri na ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ringa roƙon Allah ya tsare shi ya roƙa Allah ya tsare shi daga sharrin kai Allah ka tsare mu daga sharrin kawunan mu wa na bil fadli li abbas bin abd al muttalib qala qultu ya rasulullah allimni shay'an as'ala as'aluhu Allah ta'ala qala sallallahu alaihi فمكث اياما ثم جئت فقلت افمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اسال الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله العافيه في الدنيا والاخره رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أسامة حديثي daga Abul Fadl wato Abbas babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san gashi babban annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya girme shi ya girma annabi a wa girmo ne ya girma annabi da shekara biyu shekara biyu kaga yi na daidai daidai sabanin da malamai ma suka yi wasu suka ce uku ne wasu suka ce biyu iyakan girman su da haka suna tare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukar shi a matsayin baba yana girmama shi yana yi masa abin nan akwai hadisai dai zaka ji nashi lalle zaka gane cewa matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ka koya mu wata addu'a ta musamman da zan roki Allah da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka roki Allah ya baka lafiya shine sallallahu alaihi afiya roki Allah lafiya yace muka yi wasu kwanaki na sake na ce a na tsara zuwa na ce ya rasulullah ka bani wata addu'a ta musamman da zan roƙin ga roƙon Allah da shi sai manzo Allah ya dube ni yace ya Abbas ya kai Abbas yace ya amma rasulullah ya kai babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka roƙi Allah lafiya duniya da lahira kenan ba wani abin da zaka roƙi Allah fiye da shi اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ناكي جميع جينا لك كل كي تروك الله اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة kenan maluma suka ce kenan ba wata addu'a da take gabanta yadda manzo Allah ya kure masa saboda ka kalla da kyau idan Allah ya baka lafiya ba wai maganan gangan jiki ba har lafiyar imani za ka samu na wanda ya fi kowanne na ka san mutum zuciyarsa ba ta da lafiya shi ma bai da lafiya idan mutum Allah ya taimake shi ya taimake shi ya bashi lafiya to zai bashi lafiya ne ka kam ya baka lafiya a jiki ya baka lafiya a ido ya baka lafiya a kunne ya baka lafiya a kwakwalwa ya baka lafiya a zuciya ya baka lafiya a cikin addini ka zama lafiyayyen addini za ka yi me lafiyayyen addini shine addinin da Allah yake so ya yarda da shi duk abin da kai in dai Allah ya baka wannan shi komai an gama kuma Allah ya ba haka duniya da lahira sai mutum ya zama dan gata Allah ka samu zama yan gata domin abin idan ka kalli yadda rayuwar duniya take ka bibiyi alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ƙara gane cewa wato rayuwar duniya dace ne da sa'a da rabo Allah ka samu dace Allah ka samu sa'a Allah ya sa muna da rabo amma duk wannan alamu zaka ganshi a wajen musulmi ai saboda mun da baka da rabo ma da yanzu watakila kai faso ne a wani coci kana ta zagin Allah daya ba mutane ne suke ta yi ba mutane ne da wayarsu da iliminsu da yanzu ce kana can kana bauta saniya saniya da sabaka saniya tana kallon ka ka zauna ka mata bauta kaje masu bautan buri na san masu bautan rana masu gasunan iri-iri to kaga Allah ya tsamo mutum ba wayansa ba ba hikimarsa ba Allah ya tsamo mu ya tsamo iyayenmu ya tsamo kakanninmu to wannan alama rahama ce to sai dai manzo Allah kanshi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya tabbatar da wannan rahama ya tabbatar da wannan ni'imar kar ta gushe shi yasa zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika Allah ya mai jujjuye zukata Allah ka tabbatar da zukata zuciyata akan addininka mutum ya samu ya fice a duniyar nan yana musulmi shikenan ba an gama an gama shikenan ka gama sa Allah ya samu mutumuna musulmi eh duk inda mutuwa za ta same mu Allah ya sa ta same mu da imani eh tunda mutuwa bayan da ka iya sai ka mutu ko ko kana ƙara fada wallahi sai duka mun mutu ba yanda ba ka da wani dabara magana ba daɗi ko mutane ba sa son ji ni ma ba na son faɗa amma haka nake daurewa na faɗa na ba yanda ka iya ne ba yanda na iya ba wanda kowa ya iya gaskiya ita ce inna haza lahu haqqul yaqin yawa mutuwa gaskiya ce lahira gaskiya ne tashin kiyama gaskiya aljanna gaskiya ce za ka ganta duka gaskiya ce Allah ya tsare mu wannan duk abu ne wannan kar ma ka tsaya wani abu nan ba wani abu ba kuma yanda ka iya daman maganin karka mutu karka zo duniya eh duk wanda ba ya so ya mutu da kai dai zo duniya amma kana zuwa duniya karya ta kare na wallahi in dai kana da rai to sai ka mutu Allah ya gaya mana aya haka Allah ya nanata ta guda uku a cikin Qur'ani kullu nafsin kullu nafsin kullu nafsin har sau uku yace za'iqatul maut kullu nafsin ba kowa da za a bashi Allah ba mu sa'a Allah sa mu dade a ba ku ci amin ba yawa amin وعن, وعن شهر بن شوحب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وقال حديث حسن أسامو حديث لقى شهر بن هوشب ya ce wata rana na tambayi uwar muminai ummu salma radiyallahu anha na ce mata ya ke uwar muminai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daki yana gidanki wata addu'a kika ji yana yawan maimaitawa yana yawan yi a wajenki sai ta ce mafi yawan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana wajen tashi ta ce wannan addu'a yana ya ubangiji mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ku ji fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan bare ni da kai bare ni da kai da aka hada mu da da internet aka hada mu da facebook aka hada mu da whatsapp aka hada mu da badu ko aka hada mu da waye ma da tiktok yawwa kai da jin kan kafin tiktok yawwa wasu ma baka san inda suke ba duk suna nake ji guda biyu nake da shi da whatsapp da facebook amma sauran duk ban san su to an hada mutane da abubuwa ga su nan idan mutum bai kula ba wallahi kawai su za su kai mutum wuta Allah ya kiyaye ah to ka san dai Allah baya wasa da mu da Allah ya ga mana wa ma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma la'ibin Allah ya ce ba da sammai da kasa da duniya da kaga ma halice su dan wasa ba dan ka sani Allah baya wasa da kowa yawa har Allah yake cewa law aradna an nattakhidha lahawa latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ili Allah ya ce da wasa aka zo yi duniya da wasa nake so a yi da sai na turo annabin wasa wanda zai zai koyar da mutane wasa Allah ce ba babu wasa a cikin labari da abin da ya faɗi gaskiya ne shi yasa amma su kuma waɗannan daman wasa suka kawo a duniya su wasa suka kawo a duniya abubuwa iri iri don a shagaltar da mutane don a hana su ibada shi yasa kullum nake cewa ni ban ga hikiman hana mutane tarbi da aka yi ba an hana mutane tarbi an hada su da wasaf an hana mutane jan tarbi jama'a an hada su da facebook ko ba ku lura cewa lokacin da babu wannan musibar duk wani mutum da ka ganshi a zaune in ba kowa tarbi yake jawa na na ba ku lura ba duk wanda baya komai zaka ga subhanallahi alhamdulillah Allah akbar zaka ga ɗan iyayen mu kowa da tarbishi yana ja amma yanzu kai in ba kowa sai dai a zanka Allah ya san da kake dannawa hannun nan naka za su wa Allah bayani duk abin da ka danna idan ka zai gaya Allah duk abin da ya gani al-yawma naqtumu ala afwahihim na wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun haka yake za ka ga musifa ce sarama mu dauki tarbunan mu rike da kyau na ka ɗau tarbinka ka ita ja wallahi ka ringa kashe wayan kana ajiye ta kana hutawa kai ta istighfari lokutan kai zama kana karar da su wajen ambaton Allah eh amma mutum ya zama ya waye gari dare da rana safa da yamma cikin saban Allah kuma ya zo ya mutu ya je ya ce Allah ne istighfarin nan ba wani baya yi astaghfirullah astaghfirullah nan wallahi wani sai sati bai ce astaghfirullah eh kuna mamaki wanda ya ce mun yayi shekara shi ne da ya ce ba za su ba zai akwai yanzu yaran musulmi akwai wanda ya shekara bai sallah shekara dai suna nan amma idan kana son hankalin shi ya tashi to za ta shi ta kare na? idan data shi ta kare duk duniya hankalin shi ya tashi ta zama kaman koken idan mutum ya manta wayar shi a gida sai ya ji duk hankalin shi ya tashi to ba ma wannan ba sallah ma sallah ma sai wanda Allah ya shiryar yake iya ajiye waya ya zai sallah wani yana ga sallar ma ya tsaya ya yi kamar za a neme shi na? ok sai baka sauko emergency ba ne wallahi a kula fa wallahi mu mai da hankalinmu eh lallai a kula eh ka ajiye waya ba komai duk mai neman ka zai neme ka shi Allah ne yake sama a nemi ka ai na yawa shi zai sa a nemo ka eh ka tsaya ka bi Allah sai Allah ya yi ma eh Allah shi yadda mu wa ana bi darda radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana min du'a'i daud sallallahu alaihi wa sallam اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن أسامو حديث دقاء أبي الدردائي يدعى الله تعالى ثبت أغريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي yana daga cikin addu'ar da annabi dauda yake yi alaihi salam ayan sa annabi daura ko mahaifin annabi sulaimana alaihi salam kowannen su ko Allah ya gaya mana a qur'ani irin abubuwa da ya musu na baiwa eh Allah madaukakin sarki ya faɗi yanda yawa annabi dauda da yanda yawa annabi sulaiman shi annabi sulaiman Allah ya bashi mulkin da ba wanda ma za a sake bashi irin mulkin har duniya ta nade tunda duk yanzu wanda zai yi mulki a duniya iyakacin shi mutane to shi Allah ya hada masa hadda mulkin aljanu hadda mulkin dabbobi Allah ya sa yana jin maganar dabbobi yawa in ya ga dama kawai sai je cikin raguna ya zauna duk hirar da suke yana ji su tsuntsaye su kowa da kowa yana ji shi yasa addu'ar da ya cewa وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب الله ya ce muka amsa masa sai ya zama shi yasa wani abun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin mu'ujiza da girma da daraja da ya ba wa annabawa shi kuma Allah ya tara masa sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da Allah ya bashi wani abu na mu'jiza face ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi shi shi yasa wani lokaci zai wani abu sai ya ce da ba dan addu'ar dan uwana ba da na yi kaza akwai lokacin da wani aljani ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah mutane suka bai suka ga yana tirka-tirka a cikin sallah yana kaman kokowa su ba sa ganin kowa sahabi ya ce ya rasulullah mun ga kana sallah kan ka kai kasa kaman ana kokowa da kai ya ce wani aljani ya zo yana so ya yi mana wasa a sallah na kama shi ya ce shi ne na kama shi na rike shi sai ce da ba dan addu'ar ɗan uwana annabi suleiman ba da na ɗaure shi a jikin filin masallaci yaran madina su yi masa a tile ya ce amma idan yi haka ya zama shi ma yana na yana irin nasa kenan wanda layan bagi ne a hadamin ba a idin sai ya ce ya sa na kyale shi sallallahu alaihi wasallam to shine addu'ar da yake yi yana cewa ya ubangiji inni as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka wato kaunarka wato Allah ka sa mun sonka Allah ka sa mana sonka wa hubba man yuhibbuka Allah ina roƙonka ka sa mun san mai sonka Allah ka sa mana zan ma san Allah wal amala alladhi yuballighuni hubbuk Allah ka sanya mun san aikin da zai sadar da ni zuwa ga soyayyarka ya zama duk aikin da zan yi aiki da kake so kana san masu yin irin aiki sai ce ya ubangiji kuma ka sanya soyayyarka ta ya zan na fi son na fi son ka akan karan kaina na fi kaunar na fi kaunar ka akan yadda nake kaunan kaina sannan na fi ƙaunarka a kan yadda nake ƙaunar iyalina na fi ƙaunarka a kan yadda nake son shan ruwa mai sanyi shi ne wa ahali wa minal ma'il barik ruwa mai sanyi wadda in Allah yawa mutum haka shi kenan zai samu wata irin zuciya mai daɗi kusan zuciya mai daɗi mai kwanciyar hankali ba wanda yake iya ba da ita sai Allah ba abin da zai sa hankalin kai kwanta sai Allah shi yasa kaga mutane biliyoyi hankalin su a tashe yake kuma ba wai ba su da kuɗi ba ba ba ba su da mulki ba duk a suna da shi amma hankali a tashe domin ba abin da yake sa nutsuwa sai an baton Allah shi yasa Allah yake cewa ala bi zikrillahi tadma illul qulub yawa wanda da yake sai samu nutsuwa to koma wajen Allah wannan Allah sai ni sadaka ko bai baka ko kawo ba kuma sai ka ji ka anitse bare kuma ya baka nutsuwa kuma ya baka kuɗi me kyau ya ƙara da wanka na eh Allah ka mana haka to kaga haka Allah yake wa mutane وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علزوا بيا ذا الجلال والاكرام رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث آه صحيح اسناد أسامو آه حديث دقاء أنس يدالا سكارة تبتع قريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي alizu wato ku ku dawama ku yi riko ku yi ta nanata wannan kalma na ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram kowace addu'a kai ka bi ta da ya zal jalali wal ikram shi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasarar shi ne ya zan jalali ya ma abutin girma wal ikram da girmamawa wato wannan littafa ce ta Allah Allah yana san ai masa kirari musamman da irin wannan kuma suna cikin asma'ul ismullahi al'azam saboda hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani yana addu'a ko a ciki a ciki akwai kalmar nan ta ya zarjala da ikram wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai yace kun ga wannan wanda yake wannan addu'ar ya roki Allah da sunansa mai girma sunan da ba abin da zaka roki Allah da shi bai an fama ba to a ciki akwai wannan kalma ta ya zarjalali wal ikram وعن ابي امامه رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال الا ادلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن أسامة حديث دقى أبي أمامة ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i da yawa mu ba mu iya haddace su ba da haka wata rana sai muka ce ya rasulullah kana addu'o'in da kake da su da yawa kana addu'o'i masu yawa kuma da yawa ba mu haddace ba sai maza Allah yace ba na gaya muku wata addu'a wadda ta tattara addu'o'in nawa ba gaba daya shi ne ya ce in kana so sai ka ce Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙon ka duk wani alheri da annabin ka ya roƙe ka ai kun ji an gama ko Allah duk wani abu na alheri da annabin ka ya roƙe ka sallallahu alaihi wasallam Allah ni ma ina roƙon ka shi sa'annan wa a'udhu bika min sharri ma sa'azaka wannan masa'aza akwai masa'azaka shi ma yazo haka minhu nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ina neman ka tsare ni daga duk wani shari da manzon ka yi ne mu tsarin ka da shi wa anta almusta'an Allah kai ne abin neman taimako sa wa alaikal balag wato kai ne kuma wato mai isarwa wato duk abinda aka nema kai wato zai isa zuwa gare ka wato duk abinda ake na kai ne mai bayar da shi da aka sai mutum yi wannan marasa nan ya ce wala haula wala quwwata illa billah babu wato hikima babu dabara babu wani karfi sai wajen Allah wato dan adam ya nuna bai isa komai ba sai abin da Allah madaukakin sarki yayi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم آه حاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح حسن الحمد لله أسامو حديث لك ابن مسعود يدالا سار تبتع غريش يتي ينا دك cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ubangiji ina roƙonka duk wani abin da zai yi sanadiyya ya sa na samu rahamarka Allah ina roƙonka shi shine mujibatu rahmatika abin da suke sa a samu rahamarka sannan wa azaima magfiratika duk wani abin da zai sa ka yi ma mutum gafara ina roƙon ka shi aiki ne istighfari ne ga sunan dai suna ciki sannan ina roƙon ka ka tsare ni daga dukkan wani zunubi musamman zunubin da ba za ka gafarta shi ba ya cikin addu'a mutum ya ce Allah ka tsare ni da zunubin da ba za ka mun gafara ba duk zunubin da ba zan yi Allah ba za ka yafe ba ka Allah ya kiyaye kan na yi mutum ya ringa faɗin haka sannan Allah ka sa na samu rabo na duk wani aiki na biyayya gare ka wato kasan Allah madaukakin sarki in ya nufin mutum da rahama shi ba wahala dan abu kaɗan sai ya baka aljanna shi abu kankani sai ka siya wani biyo wata sai Allah ya baka aljanna ba ya bana ce in ka sai biyo wata ka ce an baka aljanna ba ina misali nake ina nufin abu ne mai sauki Allah ya ma haka yayi yayi wa bayi manzala ya bada labarin sallallahu alaihi wasallama karuwa wanda ta bawa kare ruwa Allah ya aiko malaika ce ya bata aljanna manzala ya bada labarin wani dan uwa da zai je ga dan uwansa yana cikin tafiya a dokar daji kawai sai ga mutum ya bullo ya ce masa malam ina zaka sai zan je wajen dan uwana ne a can kauye kaza me zaka yi shirin zai sada zumunci ka za ka je don ya baka wani abu ne ce a mazala ya ce kawai sai ya ce masa to ni mala'ika ne Allah ne ya turo ni ya ce ya baka aljanna saboda zumuncin da za ka je kawai ka sada saboda shi to ire-ire suna nan hake nan ɗarin bai san ina ne zai dace shi yasa sai mutum ya yawaita ayyuka na alheri sanan Allah wal fawza bil janna Allah ina roƙonka ka bani rabauta da shiga aljanna Allah ka bamu sanan wanda jata minan na Allah ka bamu rabauta da tsira daga shiga wuta Allah ka tsare mu alhamdulillah amin assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya mai albarka yau amin an raba gado kamar su kudi da tufafi amma akwai family house mamata da kishiyarta suna ciki kuma akwai filaye wanda ba a raba ba an bari don idan bukatar kulawa da su su mamata don sun gaji da kulawa da yaran da suke kan zuwa makaranta shin hakan yayi don ba karfi ba ne da mu na biyu wani irin aiki mutum zai na yi don zunubansa ya kankare Allah ya saka da shi so tambaya ta farko gado Allah maɗaukacin sarki da ya halicce mu shi ya raba gado idan mutane suna son su bar kayansu ya zauna ai za su iya yi bayan sun raba gado na kuskuren da muke yi kenan ai za ku iya yi duk abin da kuke son ku yi ai Allah bai hana ku ba kuna iya raba gadon nan ku ce mutum da da duk kayan kun bashi ba komai ai an gane hausa ku yi abin da Allah ya ce a yi sai kuma ku zo gidan nan an raba shi kowa an san haƙƙinsa sai a ce to amma duk kowa ya bar shi a ci gaba da zama a ciki shikenan amma kun sauke abin da Allah ya sa ku ai an gane ba ana nufin an raba gado dole sai an sai da gida ba ko sai an tashi a'a abin da Allah maɗaukakin sarki ya raba Allah ne ya raba da kai maluma suka cewa Allah bai bar rabon gado ba har hannun manzansu sallallahu alaihi wasallam bai bari ba shi ma Allah madaukakin sarki aya ta race ko in ka dauki yusikumullahu fi auladikum li zakari mislu hazzul unsayayn ka karanta wannan ayoyin ka ga haka Allah ya raba gado wani a bashi kaza wani a bashi kaza idan kaza ayi kaza har karshen su da haka abin da yafi kyau shine ku yi koda kowa da kowa har wanda yake jin ya wadatu in an zo rabon gado ba daidai ba ne ce shi kar a raba da shi ya bari a raba sai ya ce to kannan shi na baku me a ciki ba daman ba ya so ya dauka ba ne aka ga yayi an gama amma tun da Allah ya raba to ba a san a ce a'a kuma komai karancin abu amma an gama sai ka ba su dama abin da kake so ka yi kenan sai ka ce in uwaninka su dauka ka ba su kuma ka samu lada eh ina fatan mai tambayar da ya gane da haka magana an bar wani an bar wani kawai a ce a'a a rarraba amma still suna raba gidan kun raba iyayen naku za su ci gaba da zama a ci amma dai kowa ya san abin da Allah ya bashi Allah ba shi naka raban ka ce ka bar musu kowa ma a cikin ku ce to babu mun baki gidan kyauta shikenan ai me ya ciki ba wani abu a ciki maganan addu'a da mutum zai Allah ya kankare masa zunuban shi akwai sayyidul istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban jagora babba daga cikin neman gafarar Allah idan mutum yayi Allah zai masa gafara amma wajen neman gafara ana son mutum ne cika sharuɗan neman gafara abinda malamin ahalarin nan ya kawo ko wa shurudun taubati na annadamu alama fata dukkan irga sunnan wa ayyatuka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sanan menene Allah ya ura ila zangin ko fi ma baqiya alayhi min umrihi mutumi yayi wannan Allah zai karbu Allah yana san mutuba ai Allah yana san mutuba shi yasa daga alkurani babu wani nau'in kalan mutane da Allah bai kira su tuba ba Allah ya kira kafirai su tuba ya kira munafikai su tuba ya kira kai har mu'minai sai da Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun da haka Allah yana son mu tuba amma mai tuba wanda yake kuma na daidai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine sayyidul istighfar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin tambaya na kasance ina da mata amma ba ta kusa da ni sai na ji ina jin sha'awa sha'awa ina tsoron aikata zina sai nake wasa daga bana har na ji mani ya fita kuma an ce yin hakan babu kyau kuma menene bambancinsu haramun ne Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani da ya ga manya-manyan laifuffuka da Allah madaukakin sarki ya ce wallazi na hun lifurujihim hafizin ko hafizun ne ko illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adun malama sun girga duk wata hanya da dan adam yayi ya biya bukatarsa inda ba auren ba inda ba annabi to Allah ya ce fa ulaika humul adu daka haramun ne akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yin wannan ma zai tashi zai tashi alkiyama hannun shi da ciki eh daka ba to sa'an nan ba ma wannan a likitance ma yana cutar da dan adam yana yana wa mu dan adam wani irin barna a cikin rayuwa wanda yake ba kyau da haka abinda aka ce wa mai wannan damuwa kawai ringa azumi azumi sana ya ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi eh shi ne amma yin hakan bai da kyau haramun ne Allahu ala zan sallu ala nabi karim akwai dan wa da ya rasu asbiya da za ka yi masa sallah a national mosque Allah ya ji shi Allah ya sa ya huta ayyuka da na alheri Allah madaukaki sarki ya bashi lada abuwa da na kuskure kuma Allah ya fi masa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa fi madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد وذكه من الخطايا وذنوبك وإنك الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فبإحسانه وإن كان مسيئا فاتج عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تكلنا بعده اللهم اغفر لنا إذا كنا إلى ما صار إليه اللهم أخذنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأزمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك والله خير حافظا هو ارحم الراحمين والله خير حافظا هو ارحم الراحمين والله خير حافظا هو ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين.